بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم dan karatun mu na baya mun karanta innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'ihum fiha subhanakallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wato dan aljanna in sun shiga aljanna abinda za su fara ji wajen Allah salamun qawlan min rabbir rahim mala'iku suna shiga cikin gidan suna ce wal mala'ikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar gaisuwan tsakanin su kuma salam salam salam salam to ya jama'a Allah yana kiran mu gabaki ɗaya zuwa wannan gida illa kilan salaman salaman gidan nan na zaman lafiya ba abin da zaka ji sai lafiya ba abin da zaka gani sai lafiya ba abin da zai faru sai lafiya aljanna kenan Allah yana kiran mutane zuwa ga wannan gida kuma assalamu min asma'ihi ta'ala waɗansu ba aljanna ce ta dame su ba Allah suke so wallahu ya tu ilaihi kenan wa yadi ilaihi man anaba assalamu min asma'ihi ta'ala ubangiji yana kiran mutane ko waɗanne da irin kiran da yake musu yakan kira mu gabaki ɗaya da wani irin suna ya bani adama إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم zan aiko muku manzanni da littafi duk wanda ya bi manzannin ya bi littafin ba sauran tsoro gare shi ba bakin ciki zai dawo wannan gida inda kuka fita din nan lokacin da muke fitowa daga aljanna mu da uwar mu da uban mu Adam kenan kuma ya kira mu a nan duniya yana ce ya ayyuhan nasu uburu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'alakum arda firajan was samaa har zuwa karshe mu bar komi fala taqalu illa an dana wa antum ta'lamun mu bar komi mu zo mu bauta wa Allah ubangijin mu wanda ya sama yayi kasa ya komi yayi kowa sannan ya komo ya kira ahlul kitabi yana ce ya ahlul kitabi ta'alau ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan baban min dunillah ya kira mu duk gabaki da zuwa shiga aljanna darus salami Allah yana kiran mu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله هنا كرمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كرمه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الله هنا كرمه زوها شجاع الجنة آه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كرمه زوها شجاع الجنة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم sauran in yayi kira shiryarwa nasa ne zai kira mutane gabaki ɗaya ku zo ku shiga aljanna ku shiga musulunci ku shiga aljanna wanda Allah ya kaddara da can dan aljanna ne sai ya amsa wanda da can ma ba dan aljanna bane ko an kira ba zai amsa ba don bai da maganetun amsa wannan kiran amsa wannan kiran yana daga cikin ummatul ummatul da'wa bai zama cikin ummatul ijaba ba kenan Allah shine yake shiryarwa mun ya shawo wanda ya ga dama ila sirati zuwa ga hanya mustaqimin madaidaiciya
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الذين آتوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون a cikin wannan kira yana ce wa aslimu lahu ku zo ku musulunta ku zo musulmi ga Allah ku sallama masa yana ce wa aminu bi rabbikum ku zo ku yi imani da Allah ubangijinku ya sake kira na uku wa asinu inna Allah yuhibbul musinin wato daga maqamul islam ku dawo maqamul iman aslimu aslimu lahu wa aminu maqamul iman wa asinu inna Allah yuhibbul musinin maqamul ihsan to duk wanda ya amsa wannan kira wato ya zama na ƙarshen nan na uku to ya ni- ya zo inda ake neman sa kenan wa man ahsanu dinan mimman nasara wajhu lillahi wa muhsinun wattawa millata ibrahim hanifa lillazina ahsanu husna wa ziyada duk wanda ya wuce maqamul islam ya kai maqamul iman ya kai maqamul ihsani al ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu Ah, su kam al- al-husna aljanna ta tabbata gare su wa ziyadatun da ƙari anan wa ahsinu a cikin kowane lamari akwai ihsani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da a cikin yanka akwai ihsani in zaka yanka dabba ma ka wasa wuka ka kyauta mata kuma cikin magana kowane mutum ka faɗa masa magana mai kyau mu'amala kai aiki mai kyau amma tsakaninka da Allah ka jefar da komai ka kama Allah shine maqamul ihsani tsakaninka da mutane kana kyautawa tsakaninka da Allah kuma ka jefar da komai ka koma gare shi ne maqamul ihsani to wa ziyada din nan hawa hawa ne ziyada in ka aikata aiki ɗaya man ja bil hasanati falu ashru amsalha ka kawo abu guda ɗaya mai kyau an ƙara maka goma ko kuma ɗaya an ƙara maka ɗari bakwai ko kuma ɗaya an ƙara maka miliyan biyu duk wannan ƙari ne daga Allah amma ƙarshen ƙari shine Allah ya baka aljanna ya nuna maka zatinsa ganin zatin Allah shine yawancin mufassirin suka fassara ziyada din nan shine ƙari wanda yafi kashi girma Allah ya baka aljanna kuma yace yana kiran ka fadansa ka je ka ganshi ku gana idan an je fadan Allah an ganshi idan ya sallai mutane shi a kasa tashi ayi ayi a kasa tashi sai Allah da ikonsa ne zai wani wani abu wanda zai mai da su aljanna amma in ba haka sun mance da aljanna saboda ganin Allah wujuhun yawmadin nadira ila rabbiha nadira wujuhun yawmadin nadira ila rabbiha nadira ran lahira wasu fiskoki za su yi kyau saboda sun ga za su ga Allah ni karɓar wazifa riga tijana shi gaba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ta ɗari kuma ne masu kyau ne ana son su amma ba haɗa tijaniya da wata ɗariƙa wadda ba haɗa kindirmo da miya kwano ɗaya kowane yadda ana je masu ana son su yadda ɗan sarki ba zai je garin ba zai fita garin yana bara ba ɗan tijaniya ba zai je gidajen wali yana baran wani abu nasu ba amma muna son wali muna girma su kuma za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a an samu za a girma iyaye za a yi jam'in wazifa na akwai jama'a za a yi jam'in zikirin juma'a ba a canta ba in kaya da na baka ɗari ga shi tijani ka je a koya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a shine ganin Allah shine ziyara injil ladina ahsanu alhusna wanda suka kyauta suka yi imani suka yi musulunci suka yi imani to Allah zai shigar da su aljanna kuma ya kara musu ma akan aljannar a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ina bacci sai na gama rayuwa guda biyu jibril da mika'il daya daya tsaya ta wajen kaina jibril kenan daya za ta wajen kafuwa na mika'il kenan sai daya ce buga mana misalin wannan wanda yake kwancen nan ma yace misalin wanda yake kwancen nan kamar wani sarki ne babba ya gina gida mai kyan gaske ya sa kayan alatu cikin gidan har da cikin cikin ɗakunan sai ya tura mutum ka je ka kira mutane duk wanda yake so ya zo ya shigo gidan nan an ba shi da gidan da abin da yake ciki duka kowa ya zo za a ba shi an ba shi gida to shi wanda ya gina gidan nan shine Allah wanda ya aiko mutumin nan ko shi aka aiko shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gidan shine musulunci ɗakin shine a aljanna duk wanda ya bi annabi ya amsa kiran annabi to ya je ya je gidan Allah wanda Allah ya kira shi zuwa gare shi wallahi ila dar salam kuma in ya shiga musulunci zai shiga aljanna zai je tadda ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala khadara fi qalbi basharin qat zai je ga abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba ko da tunani abin bai taba dinso a zuciyar wani dan adam ba lillazina ahsanu sunna ziyada wala yarhaqu juwan qatarun wala zilla su waɗannan mutane wato ranar lahira qatarun wata ƙura wala zillatin ko wani wulakanci duk ko kadan ba za su gani ba wajuhun yawmadin nazira ila rabbiha nazira wajuhun yawmadin dhahikatun mustafira wajuhun yawmadin alai wato waɗannan mutane su ko kura kura babu a fiskar su ba wani mummunan abu a fiskar su na ɗaukar fiska ko ko kura ko ko wata wahala ko bakin wani abu na wahala babu fiskokin su wajuhun yawmadin naziratun ila rabbiha naziratun haka fiskokin suke للذين آمنوا حسن زيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون wato waɗannan mutane masu wannan irin kamanni yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuhu kenan fa amma ladina biyar da wujuhun fa fi rahmatullahi fiha khalidun waɗannan kan za su cikin aljanna su dawwama a ciki Allah ya sa mu shiga aljanna da fallan Allah mu dawwama a ciki wato shiga aljanna kyakkyawan aiki wanda Allah yake kiran mu zuwa gare shi yake shigar da mutum aljanna amma ba kyakkyawan aikin ne zai aje mutum cikin aljanna ba domin in kyakkyawan aiki ya zama lada a lissafe to wata lissafin zai kare sannan aljanna kuma dawwama ake in an shiga ba a fitowa da me ake dawwama da niyya duk musulmin da ka gani ba shi da niyan barin musulunci ko zai shiga dubu miliyan nawa ne ba zai bar musulunci ba ba da niyan haka saboda haka in ya shiga aljanna niyyatul mu'min ablagu min amalihi niyyar mu'mini ta fi aikin da yake aikatawa ta fi ta fi aikin saboda haka sai niyyarsa ta rike shi a cikin aljannar ulaika ashabul janna hum fiha khalidun za su dawo cikin wannan aljanna Allah ya sa da mu ciki والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من آثم كأنما أغشي الوجوه قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دام كل كارثك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ففي أما الذين أبيض وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة kamar yadda aka san fiskoki masu haske saboda sun ga Allah suna murmushi suna jin daɗi to akwai wasu fiskoki ko ba haka suke ba wallazina kasabu sayyiati wanda suka aikata miyagun ayyuka jaza'u sayyi'atin bi misliha wato za a saka muku za a saka musu mummunan aiki gwargwadon yadda suka yi ba ba ɗaya biya goma ba ba ɗaya biya ɗari bakwai ba a'a mummunan aiki kam in an yi ɗaya to ɗayan za a saka idan ba a tuba an yafe ba domin mala'iku masu rubuta ayyuka na dama shine shugaba na hagun mai bin umarni ne to idan musulmi ya aikata mai ce an rubuta idan ya aikata mummuna sai ya tambayi mai gidansa zan rubuta abin da ya aikata ce dakata ka san sha'anin musulmi aka sani ko zai tuba kar ka sha wahalan gogewa to ya dakata gashi bai tuba har yanzu zan rubuta ya dakata masa bai watakila zai tuba to in an dade bai tuba sai a rubuta guda ɗaya tak amma mai kyau ba ɗaya za a rubuta ba goma ko ɗari bakwai ko miliyan biyu da za a sayi atin bi misliha gwargwadon yadda aka yi haka za a mayar waje za a sayi atin sayi atin misliha gwargwadon yadda za a guda ɗayan nan to haka za a rubuta ba za a ƙara ba ka sabu sai yarji za su yi atin misliha wa tarhaquhum zillatun su kan fa baki zai hau fiskokinsu da wulakanci zai hau su za su gamu da wulakanci fuskar za ta yi baki za su gamu da wulakanci wallazi na kasabu sayi'ati ya za'u sayi'atin bi misliha wa tarhaquhum zilla wato wulakanci zai rufe su malahum min Allah min asimin kuma ba su da wani wanda zai taimake su in Allah ya kama su da laifin su ba wanda zai taimake su ya tsiratar da su abin da zai same su din malamin Allah min asimin ka annama ubushiyar wujuhum qiba'an min al-layli muzlima dama mun gaya muku yamma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fiskokinsu za su yi baki ka annama ugushiyar wujuhum qiba'an min al-layli muzlima kaman wani duhun dare ne mai tsananin duhu aka mammaka wa fiskokin nasu saboda duhun fiskar su ka annama ugushiyar wujuhum qiba'an yanki yanki min al-layli na dare muzliman mai tsananin duhu aka maka fiskar wato fiskar sai ta baci ka annama ugushiyar wujuhum qiba'an min al-layli muzlima ulaika ashabun nar to duk wanda aka sa masa wannan lamba to kai ma ka riga ka san waɗannan mutane su ne masu shiga wuta kun fiya khalidun za su dawoma a ciki a wannan aya babu hujjar mutazilawa cewa mai laifi mai kaba'ira in ya shiga wuta baya fitowa a'a wato irin waɗannan ayoyi mutazilawa suke kamawa su dogare cewa mai kaba'ira in ya mutu bai tuba ba in ya shiga wuta baya fitowa kamar wannan aya والذين كسبوا السيئات باكي من كفر با جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من آثم كأنه أخشر ذنب إذا أمير مسلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دا دا دا إرم ونن آية دا ومن يعص الله ورسوله ويتأدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين دو ونن آية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وبنجي أنا كلام باينسا ya ku bayina masu yawan zunubi ku musulmi ne amma zunubi ya yi muku yawa kada ku ɗebe ƙaunar rama ta ni zan gafarta muku zunubi gaba ɗaya ni mai gafara ne mai tausayi ne akwai wata ayar kuma wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim Allah ubangijinka mai tsananin gafara ne wa mutane tare da mugun laifinsu na zalunci akwai wata ayar kuma mai cewa har yanzu dai wala sawfa yutika rabbuka fatarde Allah zai baka ceto sai ka ce ya isa manzon Allah ba zai ce ya ishe ki ba matukan akwai mai la ilaha illallah cikin wuta zai je ya dauko su ya shiga musulunci ka ce la ilaha illallah haka ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ci kaya tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine ubangijin mu shine ubangijin kowa da kowa shi komi kuma ba shi da abokin tarayya kana jin hausa sosai ko to kana jin kana da wani ka faɗa ko to ka yarda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke yi kuma ka ce ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ruhu ne daga Allah yadda Allah shi ke kera kowane jinjiri ya sa masa ruhu daga gare shi haka ya kera annabi Isa a cikin Maryamu ya sa ruhu daga gare shi to wannan aya da wannan da kasabu sai ayati bai ba hujja wa khawarija masu cewa duk wanda ya mutu a cikin kaba'ira bai tuba in ya shiga wuta baya fitowa da waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin waɗannan ayoyi masu faɗin haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dukkan zunubi komai girman sa bai kai tsafi ba wato mutum zai mutu ne yana tsafi ba zai shiga aljanna ba har abada amma duk abin da ba tsafi bane ka mutu kana yi komai girman laifin a wurin Allah Allah zai maka gafara in ya ga dama mu ahlus sunnati aqidar mu idan mutum ya mutu yana aikata kaba'ira komai girman kaba'iran bai tuba ba idan ya mutu karkace aha yanzu ka ya gamu da wuta ba ruwanka ba shi da Allah in Allah ga dama ya masa gafara in ya ga dama ya masa yadda ga dama ba wansa ne kace la ilaha illallah mai shiga musulunci kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa ta ce ka tabbata Allah shine ubangijin mu shi ya sama ya kasa ya komi ya kowa kuma ka tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shi da wannan addini والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أخشى رجوم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النير ولن ذات جوتا هم فيها خارجون ذات دوما تكنتا إن كافيتي نسك متسنعي باتا قوبا باتا كده مدرسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف سننك أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وكان شركاؤهم ما كانوا ما كنتم إيانا تعبدون ويوم ناشرهم جميعا ويوم ناشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون wannan ayar tana tare da waccan kenan wa yau mana su masu dawwama cikin wutan nan ranar lahira in mun tashe su mu tashe su gaba ɗaya su kafirai in mun tashe su gaba ɗaya sai mu kira dodannin da suke bautawa ga su ga dodannin su ba su ne suke ce mana haula shufa'auna inda Allahi ba ga dodannin mu su ne masu ceton mu a wurin Allah to ga su ga dodannin sai a tara su gaba ki ɗaya a ce to ga dodannin da kuka ce su za su cece ku a wurin Allah ga su ma an tashe su wa yau mana jami'an sun mana kuru lilin ashirku makanakum sai mu ce ku zauna nan an tuma shurakakun kuma dodanni ku zo ku zauna nan an tuma shurakakun fa zayyalna bainahum a sai mu raba tsakanin su tsakanin su ga waɗannan daban ga waɗannan daban wa qala shurakakun ma kuntum iyana ta'budun to idan an ajiye su sai a ce musu a haula iyakum kanu ya'budun su waɗannan ko suka bautawa a duniya ce ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan ba mu taɓa sanin su ba ma a haula iyakum kanu ya'budun sai subhanaka anta waliyuna bin dunihim mu ma kanmu kai ne ubangijin mu ba mu san suna yin wani abu ba wai muna tun jami'a sumana kulli sumana kulli ya shaku makana ku antum wa shurakakum fa zayyana bainahum wa qala shurakahum ma kuntum iyana ta'budun sai dodanni su amsa ce ƙarya kuke yi ba ku bauta mana ba ba mu ka bautawa ba ba mu ka bautawa ba to sai a kirawo manyan su a ajiye walau tare izil mujrimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل اندادا واسروا الندامة لما راوا العذاب سأجا من ينسو أتي تقا ودنن سنك كوني إيا ينسو كوني كوكا سيسو بوتا ودودني كوكا ساسو بوتان دودو sannan sai manyan su ce a'a ƙarya suke mana mu wuce su wata dodo ba a'a kuna bin mu dare da rana kuna ce kar mu yadda mu bauta Allah bauta dodo kuna bin mu dare da rana makarun laili wannan istamuruna an nakfura billahi wani tsayo an dada kullum kuna bin mu dare da rana kun manta ku ga zamu bautan dodo to sai ai ta jayayya da karshe Allah Allah ya ce to duk gaba ke daidai ku shiga wuta da su da da su masu bautan dodon haka masu bautan aljannu su ma kuma in an tashe su su aljannu ba dodanni bane waɗansu halitta ne wanda in an bauta musu za a samu biyan bukata wato an yi tsafi da su za a samu biyan bukata sai a tashe su ga kafirin da suka bauta musu ga su aljannun a da su wanda aka bautawa sai Allah ya tambaye su a haula iyyakum kanu ya'budun wato sai sai sai ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum wa qussuna alaykum ayati wa yunziruna kulli qanunkum hadha qalu shahidna ala anfusina wa qarratu la tudni wa shahidu ala anfusina annahum kanu kafirin sai aljannu ce a'a mu ba su bauta mana ba haka wanda suka ce mala'iku suke bautawa wai mala'iku ƴaƴan Allah ne a wurin sa'uzu billahi sai ta hada mala'iku wai mana cikin jannatu mana qulil malaikati a haula iyyakum kanu yabudu malaiku sai a tambaye su ga waɗannan sun ce wai ku ne allolin su malaiku sai su amsa subhanaka subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min duni mu ai kai muke bauta ba musamman suna yin wani abu ba bal kanu yabuduna aljinna sai dai wata kira aljannu suka bautawa ba da yake mu da aljannu mutane ba sa ganin mu sai ta hanyar keta al'ada aljannu ne suka bauta ba mu ba bal kanu ya abudun jinna aktsaruhum bi mu'minun to shi kenan sai nuna musu da yau kam ga dodannin da kuke cewa suna amfani ga sunan ba su da amfani kuna cewa kun bauta musu ga sunan su da kansu sun ce ba ku bauta musu ba yanzu za su faɗi istibarra alladhi tubi'u min alladhi tabu wa ra'ul azab wa taqatta bihim al-asbab kowa yana tsinewa kowa dodo yana tsinewa dan adam da ya bauta maka dan adam yana tsinewa dodo da da dodo yace shi ba ruwansa da shi bai san ma ya bauta ba saboda haka tun daga duniya a jefar da komi a koma wajen Allah a jefar da komi a koma wajen Allah su dodanni akwai dodo wanda ake ganinsa da ido wanda kafirai suke bautawa suna da ranar da suke bauta masa suna da al'adun da suke lokacin bauta masa suna da wurin da za su bauta masa suna da abin da za su faɗa lokacin bauta masa to akwai waɗanda suka ɗauki mutane su ne dodanninsu wanda suka ɗauki mutane dodanninsu su kan ba su da abun ba su da abin da suke sai abin da mutane suka ce wato za su za su hana musu sallah za su hana musu aikin alheri saboda amfanin da suke samu sai su bar sallah su bar aikin Allah suna bauta waɗannan mutanen don jin daɗi da waɗannan mutanen sun zo su ne dodannin su haka kuma wanda suke bin son zuciya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk kayan tsafi ba mai girma a ƙarƙashin sama kamar son zuciya ma yana cewa duk abin da ake bauta wani Allah babu wanda ya girma wanda ya kai son zuciya mata ta kubbati sama'i ilahun yu'badu min dunillahi a'azu min hawan muttaba'in karkashin saman nan ba wani dodon da ake bautawa mafi samun jama'a masu bauta masa kamar son zuciya saboda haka a nisanci son zuciya a nisanci danganawa musulmi bautan dodo shi musulmi ba shi da kayan tsafi da zallan ya yi kayan tsari to ya zama kafiri ba a kafirce masa kun musulmi to mai karwa zai zo ai ga tijana shiga ba fita ba na ta dauka dariƙa ba ziyar wasu malamai kuma wasu wani sai sai kan dariƙa tijaniya sai annaba da sahabbai kuma za a kula da sallah za a girma iyaye za a jami'in wazifa akwai yan uwa da jami'in zikirin juma'a ba a shan taba ka yadda ka yadda na baka dariƙa shi tijani ka je ka tambayi lazimi da wazifa da kima ga ya maka wannan su ne dodanni wato ainihin abin hawa uku ne akwai dodo wanda yake muƙabala da muƙamul islam shi sunansa dodo ko ka kira shi wasanu ko niddu ko sanamu wanda yake cikin wannan wannan tsafi to baya cikin musulunci shi ne shi ma kansa in ka tambaye shi shi baya baya sallah saboda in yi sallah tsafin sa zai kari da kansa zai faɗi baya sallah in yi sallah tsafin sa zai baci to wannan shine dodo na kafirai wanda mai shi in ya shiga wuta baya fito har abada ana kiran wannan dodo shirkun shirkun jaliyun yakan zo cikin alqur'ani fala tasalu lillah andadan wa antum ta'lamuna andadan Allah yake cewa wannan dodanni ne kar ku yadda ku yi wa Allah dodo to akwai kuma shirku na biyu domin shirkun jaliyun shirkun khafiyun shirkun akhfa tsafi bayyananne a fili tsafi koyayye da tsafi wanda ya fi buya su uku ne tsafi bayyananne shine mutum ya bar musulunci ya tsafi karara kowa ya san tsafi yake shi ma ya san tsafi yake yi baya koyewa to wannan shine shirkun jaliyun wanda shi ke fala ta an dadan Allah ke faɗin wannan to in an zo na biyun ubangiji ya cewa إنما ما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا wannan musulmi ne amma yana da mutumin da ya dogara da shi ya mai da shi kusan kamar shi ne kominsa ai wane kam in ya mutu na halaka na lalace ko kuma ya mai da wani abu wanda yake zuciyarsa shi ne wani muhimmin abu wanda yawancin musulmi muna da irin waɗannan abubuwa farar ɗaya mutum ba zai iya koma ga Allah ba sai bayan an jima kaɗan misalin kana neman sarauta ko kana neman bashi ko kana neman wani abu sai wani ya je kutu-kutu ya hana ka rasa sarautar ko ka rasa auren ko ka rasa bashin to da an san shine ya fito yayi to shikenan in yayi haka ranka sai ya ɓaci ka gaban shine yayi to shikenan daga baya bayan kwana biyu kwana uku in wani ashe haka wani ya maka da haka Allah yi haka Allah yi haka Allah wane shi wane shi haka Allah yi to kaga lokacin da aka yi abun imani ba zai zo ya yi wannan aikin ba sai an jima hankali ya kwanta imani ya dawo duk wanda zai kama ka suna ma baka so da haka Allah ya wane shi haka Allah ya wane shi dama ba ribona bane dama lokacin nake neman abun na ce in alheri ne Allah ya bani in sharri ne Allah kare ya bani to dama haka Allah ya haka Allah ya to imani ya dawo kenan wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina in ka dogara wani ne yayi maka alheri cike da bai to baka dogara da Allah cikakken cikakken wannan imanin ba kai dai Allah ya gudanar da alheri ta kansa ka gode masa yadda annabi yace duk wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah idan wani ya maka sharri kada ka ɗauka shi yayi maka kai don menene in mutum yayi maka sharri baka ramawa nakan ce musu ina jin tsoron kafirci ko zalunci idan na rama na ce shi ne yayi na rama to na kafirci na tube Allah daga aiki sa kenan idan ko na ce Allah ne yayi shi bari masa sharri to na zalunce shi shi mai ruwan sa tunda ba shi ba Allah ne yayi to da kai ba na rama ina tsoron zalunci ko kafirci idan na ce mutumin da ya sharri nan shi ne yayi ni na rama to shikenan na zama ban gada da ikon Allah ba kenan in ko na san Allah ne yayi to shi mai yayi balle saka ai kansa na yi zalunci kenan saboda haka wannan shine ake kira shirkun khafiyun tsafi koyayye ka dogara da mutum sai maka alheri kamanta da Allah ka dogara da mutum sai maka sharri kamanta da Allah to wannan shirku ne koyayye baya fitar da mutum musulunci amma yana rage masa imani da Allah kace wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin in dai kuna da imani na gaskiya komai na ka dogara da Allah akwai shirkun akhfa wannan sai hijabi ya kawo ake rabuwa da shi wato ka daina ka daina ganin dukkan masu amfani da masu cutarwa dukka koma ga Allah shine shirkun akhfa wannan sai masu makamul insani suke gane wannan an tabu da Allah ka annaka tarahu bismillah
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين sai dodanni su ce a ai mu dai mun rantse da Allah ba ku taɓa bauta mana ba kuma ai Allah ya sani shi yana sane ba ku bauta mana ba ya sa abin da yake boye da abin da yake bayyane ba ka sai billahi shahidan baina bainakum Allah ya sani shine shaida tsakaninmu da ku ba ku taɓa bauta mana ba in kun bauta mana mu dai ba mu sani ba shahidan baina in kun nani ba zikun ghafirin mu dai ba mu san kun bauta mana ba ko da ya faru kun bauta mana mu ba mu sani ba ga dai Allah shaida ne ba ku bauta mana ba in ko ya faru kun bauta mana din to ba mu sani ba
هنالك تبلو كل نفس ما أفقت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أولنا رانا فا أولنا اللوكتي كاجب أبن ديكي قدام tsakanin arna masu bautan dodo da dodo wannan yana ce karyanka wannan ma yana ce karyanka wannan yana ce karyanka wannan ma yana ce karyanka wannan yana ce ba ruwa da kai sai su kafirai ce to a mai da mu duniya in an mai da mu duniya mu ma za mu yi wa dodanni tsiya kamar yadda suka mai tsiya yau a lahira din nan a mai da mu duniya eh to ka ji da yadda abin zai faru a lahira hunalika a can wurin a wannan wurin a wannan lokacin tablu kullu nafsin ma aslafat kowace yayi wato za ta jarraba aikin da ta ta aikata za ta ganshi da ido a wannan lokacin Ah, aikin da ta aikata a duniya wanda ya wuce za ta ganshi da ido a wannan lokacin kira'o'i bakwai sun karanta da wannan karatu kira'o'i guda biyu sun karanta hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat to da tablu da tatlu in babu yaya duk ɗaya ne lokacin ba yaya qur'anin ba da yaya ba da wasali a lokacin saboda haka da tatlu da ta- da da- da tablu duk ɗaya ne domin sai da aka kai shekara saba'in da biyar na hijira kamun aiwa qur'anin digo da wasali saboda haka kira tatlu da tablu duk ɗaya ne in ba yaya hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat in in ya zama tablu din ne kamar ikra kitabaka ka sai bin fiskal yamma alayka hasiban kenan Ah, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat in ko tablu din ne yawma tubla sarairu kenan duk dai duk dai ɗaya ne kowace rai abin da ta aikata ya bayyana nan a fili ta gani da idonta wa ruddu ila allahi mawlihumul haqq an yau dai kam duk da baki da dama na gaya muku ilayya marji ilay na marji hukum fa nabdi hukum bima kuntum ta'maluna mun gaya muku da za ku dawo nan lahira ku same ni to gaji an dawo lahiran an same ni yau dai kowane allan ƙarya ya zama ƙarya ni na gaskiya yau ni ne gaskiya kowane allan ƙarya yau ya zama allan ƙarya ni allan gaskiya ni ne yau na zama na gaskiya yanzu a can duniya yana ce zalika bi anna allaha mawla allazina amanu wa anna al-kafirina la mawli lahum wato Allah shine ubangijin musulmi shine mai taimakon su amma kafirai da suka ce suna da wani ubangiji to shi kenan ba su da ubangiji kenan mai taimakon su tun da dodo dai ba da taimako ba da alahum arjulun yamshuna biya am lahum aydin yabtishuna biya am lahum ayunun yubsiruna biya am lahum azanun abin da yake yana da ido amma idon baya gani yana da kafa kafa ba ta tafiya yana da hannu hannun baya aiki baya ji baya gani abu ne ku kuka sassaka da kanku ko kuka kera da kanku ko kuka nada abin da kanku baya da amfani ba zai amfani gobara in ta taso ma ba zai gudu ba shi dodo to shi na Allah shi na Allah ke cewa wa ruddu ila Allah mawlihumul haq yau kam an mai da su zuwa ga Allah ubangijin su na gaskiya wanda da a duniya ba su bauta masa ba sun ce suna da waɗansu alloli ba shi ba yau kam an dawo da su zuwa ga Allah na gaskiya wa ruddu ila Allah mawlihumul haq wa dalla anhum ma kanu yaftahu yau dai ƙarya ta ƙare duk ƙarya ƙarya su ta bace ta ƙare قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون أي تند فرقو لوكشن دمكي كيرانسو wannan suran sura ce ta jadal in sun ce kaza ka ce kaza ko kuma in ba ce ko ka ce musu kaza su ba da amsan kaza nan za mu tambayoyi waɗansu a amsa musu rabi waɗansu ko su amsa da kansu kan lokacin da muke kiran sa ai mun ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum arda firashan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrij minas samawati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ku zo ku bauta Allah ubangijin ku wanda ya shimfida ƙasa yayi sama ya sako muku ruwa daga sama ya jira muku abinci daga ƙasa ku rabu da komai na dodo ku zo ku bauta wa Allah ubangijin ku to ka tambaye su yau qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku an dawo daga maganar lahira yanzu an dawo makka ne ake magana kan an an bar labarin lahira yanzu an dawo ana magana ne a makka tambaye su qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi ka tambaye shin wane ne yake kawo ruwa daga sama wa yake tsiran muku da tsire-tsire da ƙasa dodo ko Allah qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi wa yake kawo ruwa daga sama wa yake tsirar da tsire-tsire abincin ku da dabbobin ku daga ƙasa Allah ba dodo ba kowa ya sani ko kafiri ya san ba dodo ne ke wannan ba Allah ne yake yi qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara ga ya musu wane ne ya yi muku ido da kunne kuma ya ba ku ji ya ba ku gani wanda shi ke mallake da su wanda amsarsa zai zo nan gaba والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يا كو جم أدم كون متن رند الله يكاوش دنيا هنا جنجري Allah ya kawo shi duniya bai san komai bai san abin da yake faruwa da duniya daga duniya ba bai san komai abin da yake faruwa da aka shi a ya zo gida ne wanda farkon gidan farkon shigowanka gidan kai kuka tsakiyan zamanka a gidan tashin hankali iri iri ƙarshen gidan ya ƙare kai ka ƙare wannan gidan duniya kenan tun da ka zo duniya baka san komai ba la ta'lamu shay'an amma tun da Allah ya san in ka zo duniya zaka bukaci ido eh maka ido tun kana cikin uwarka ya san in ka zo duniya zaka bukaci kunne sai maka kunne tun kana cikin uwarka ya san zaka bukaci kafafuwan tafiya sai maka kafafuwan tafiya tun kana cikin uwarka ya san kana zaka bukaci hannayen aiki sai maka su tun kana cikin uwarka ya san kana bukatan hancin da zaka sha numfashi da shi sai maka shi yahuda ya san zaka bukaci baki wanda zaka sha abin sha ka ci abinci da shi har ka tauna lokacin taunawa in yayi duk yasa maka wannan ya san in ka ci abincin abincin zai fito ya yi musu kofa biyu mai kauri ga ta inda zai fito mara kauri ga ta inda zai fito duk Allah ne shi ya wannan ya fito da kai duniya waye wannan Allah ko dodo Allah kul man yarzukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amr ka tambaye wannan cikin tambayoyi guda takwas ka amsa waɗansu ka amsa musu waɗansu ka tambaye su قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فاني توفقون Allah shi ne yake kawo kwai matacce yana nan sai ya fito da kaza mai rai a cikin kwai din ko agwagwa ko zabuwa ko jimana ya fitar da abu dai matacce matacce ne gashi amma ana ganin sai ya fito da mai rai a cikinsa ko kuma ya miƙo matacce ruwan maniyi kenan daga ba sai a mai da shi mai rai ya fito ko ku a ita kazar tana da rai an fito da matacce daga jikinta shine kwai kwan ko matacce ne an fidda tsiya ko a cikinsa mai rai ko ko dan adam din mai rai ne an fidda ruwan maniyi matacce daga jikinsa a ita uwar an sa mata wannan maniyin lokacin da yake matacce to shi kenan sai aka fito da wannan ruwan maniyi ya zama mutum mai rai yukurjul hayya minal mayyit kenan wa yukurjul wa mukurjul mayyit minal hayy Allah shi ke fitar da mai rai a cikin matacce ya fitar da matacce a cikin mai rai kuma Allah shi ke fitar da musulmi a jikin kafiri kafiri matacce ne tunda yake ba shi da ruhi na wahayi yana da ruhi na hayawani amma ba shi da ruhi na wahayi aw man kana mayitan fa hayyinahu wa jannana ruhan nuran yamsi bihi bin nasi nuran yamsi bihi bin nasi to kafiri in ya in ya aifi musulmi to matacce ya aifi mai rai kenan Allah ya kiyaye idan musulmi ya aifi kafiri to mai rai ya aifi matacce kenan haka kuma malami jahili yakan aiki malami malami wani abu ne mai rai mai raya mutane ba kaman jahili ba to Allah ya fitar da mai rai kenan jikin matacce kuma Allah ya kiyaye malamin ya aiki jahili an fitar da matacce kenan jikin mai rai za ga wurin su mutane su waliyai ne amma iyayensu saboda sanin su ne ma yasa aka san sunan iyayensu iyayen nasu ba waliyai bane to kaga su an fidda rayayyu kenan jikin matattu su ko waliyan ana na sai su ta aiwa haka jikoki jahilai wanda zuwa ba jahilai ba haka gare ma ana yi to duk wa yake yin wannan dole a ce Allah wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy wa man yudabbiru shin kan wa yake rike da kowane lamari ne yudabbiru lamari fasilayat shin wa yake rike da kowane lamari ne dole a ce Allah fa sai yaquluna Allah dole ka amsa su dai ba wata amsa sai ce Allah ne dole su ma kafir ba za su dodo ba sai ce Allah faqul afala tattaqun tunda yake kun riga kun san wannan me zai hana ku ji tsoron Allah ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ku ji tsoron Allah ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ku kiyaye kanku fadawa cikin azaba ta har abada wanda aka faɗa yanzu nan fiskokin ku za su yi baki a tura ku cikin wuta har abada ku kiyaye kanku mana fada cikin wannan wuta tunda kuna da hankali kuna amsa irin waɗannan tambayoyi فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون تهكا في مسلم تهكا دياكا وذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون to wannan wanda kuka amsa din nan shine mai yin waɗannan abubuwa to shine fa ubangijin ku na gaskiya maulihumul haqqi kenan shine fa ubangijin ku na gaskiya ba ubangijin ƙarya dodo ba ba yayin giji ƙarya dodo ba wanda bai iya yin komi ba bai yi sama ba bai yi ƙasa ba bai yi ruwan sama ba bai yi tsire-tsire ba bai yi ido ba bai yi kafa ba bai maka komi ba kai ne ma ka yi shi to wannan shine Allah ubangijin ku na gaskiya wa zalikum la rabbukum alhaq wannan shine gaskiya wa ma za ba'da alhaq illa dalal to shin kam in mutum ya ki gaskiya daga kin gaskiya sai me sai bata to wannan shine wato a ka'idar usul kenan a ka'idar usul haka yake amma ba da ka'idar furu'a ka'idar usul wato abin da ya shafi sanin Allah da addini na asalin addini to ko dai mutum ya bata ko yana kan gaskiya amma ban da furu'a furu'a kan an ba da ijtihadi li kullin ja'alna minkum shir'atan min haja za a yi za a yi ijtihadi kaza kaza a yi ijtihadi wannan ya gane gaskiya wannan ya kuskure gaskiya wanda ya gane gaskiyar a ba shi lada biyu wanda ya kuskure gaskiyar ba za a ce ya bata ba tunda ke furu'a ne ba usul bane ba za a ce ya bata ba shi sai a ba shi lada ɗaya in ya kuskure gaskiya a yafe masa laifinsa amma da usul ne da ya bar gaskiya ya bata kenan gaba da saboda haka masu cewa akida ta saba musulmi da musulmi akida su ba ta sabawa idan mutum ya ce ai ake da mu ba daya ba to dayan ba musulmi bane ya faɗa da bakinsa don dukkan wanda yake kullewa a zuciyarsa Allahnsa ɗaya ne annabi Muhammadu annabinsa ne Qur'ani shine littafin sa yayi imani da shi sallah biyar yake yi kullum watan Ramadan yake azumi haji makka yake zuwa yayi haji ya yarda da komai to aqidarsa daidai yake da na kowane musulmi fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ana sabawa ne cikin fahimta cikin mazhabobi da fahimta amma aqida guda ɗaya ta musulmi duk wanda ya ce aqida sa daban da san wansa musulmi to ya ridda ko ko wancan din ya ridda ko ko dalilai sun tabbata wancan din musulmi ne bai ridda ba to wanda ya ce aqida aqida ta saba ta musulmi to shine ya ridda kamar yadda manzo Allah yake cewa kullum dai annabi yana ce mana man qala li akhi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma duk musulmin da ya ce musulmi dan uwansa kafiri take ɗayan su ya zama kafiri ko muna karanta wannan a cikin surorin kusan nan kuliya yanzu misali mutum baka yarda da abin da yake ba misali ni ina dariƙa tijaniya misali wani ya ce ai dariƙa tijaniya kafirci ne ce a wallahi ba kafirci bane wallahi in baka san kafirci bane na karanta na san kafirci na karanta qur'ani na karanta hadisi na karanta wannan sahabbai zama na mai in baka san kafirci ni na san kafirci wallahi ba kafirci bane ai duk kafirci ne to shi kenan tun da baka yarda ba zo ga muna tare mu yan tijaniya muna da yawa kai magana da mu yau sai karanta mana tun da baka yarda ba sai ce kul ya ayyuhal kafirun ya ku waɗannan kafirai sai mu ce ba sunan mu ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sunan mu ba la abudu ma ta'budun ni dai bazan bauta wanda kuke bauta ba mu ce ba ruwan mu ai wanda muke bauta an kaji sunansa Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbuna wa lakal hamd wanda muke bauta kenan ko ka bauta masa ko ka ba ruwan mu wala antum abiduna ma abud na tabbata ku ko ba za ku bar wanda kuke bauta ku zo ku bauta wanda yake bauta mu ce ai ba mu san shi ba tunda ba wannan din bane ai ba mu san shi ba wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abatu kuma har abada ni fa bana ce muku ba zan bauta wanda kuke bauta mushi ai shi kenan ba ruwan mu mu dai ai ba ma koyi sunan sa alas shi kamar muke faɗi sunan sa Allahu akbar Allahu akbar karka bauta masa ba ruwan mu lakum dinukum waliya dini ku tafi ku riga dinin ku ni na rike nawa sai sai mu ce je ka da shi to wanda yace ba zai bauta wanda muke bauta ba ga sunansa baya boye Allahu akbar ya zama mai kenan ya zama kafiri haka annabi yace man qala akhi ya kafiru faqad ba biya aduhuma ran da aka yan ran da aka yanka sayyidina Usmanu samari suka ce ya riddade to wani mutum ya zo gaban sayyidina sayyidina Ali ba ba ki dama magana ba ba wani duka ba wani zarki wani kana ji a kyare shi tukuna a kyare shi tumanu sun rubuta su samari sun rubuta masa caji abubuwa guda goma sha tara abubuwa guda goma sha tara nan suka ce to saboda haka ya ridda fiye na usmanu a faɗin waɗansu samari ƴan tawaye da aka yi haka sai wani mutum ya je wajen sai na ali fitiro wani mutum ya je wajen sai na ali ya ce sai na usmanu abin nan nasa ridda ne sai sai na ali ya ce masa yanzu kai kana iya kafircewa ubangijin da usmanu yake bautawa in kace usmanu kafiri ne ka iya kafircewa ubangijin da yake bautawa ba zai iya ba saboda haka Allah guda ɗaya ne ma za ba da haƙƙin ladalal a cikin harkar tauhidi harkar da ta shafi Allah ko dai mutum na kan kan gaskiya ko ko ya bata ma za ba da haƙƙin ladalal fa an ne tusrafun amma ban da cikin furu'a furu'a akwai ijtihadi
كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون يا رسول الله كاجد يدعى ابن يدعى تكواشي يدعى ابن يكاري انجي لاهرا ya ta bayyana ƙarya ta fito a fili haƙƙar kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka la'amla anna jahannama min jinnati wan nasi ajma'in ta tabbata kan waɗannan kafirai annahum su la yu'minuna ba su yi imani ba to bai tabbata dariƙa na shiga ba a fita ba a rasa da wata dariƙa ba a ziyarta wasu wani sai da suke cikin dariƙa za a kula da sallah a yi cikin jama'a an samu za a girma iyaye za a yi jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a ba a canta ba ka yarda ka za ka rika shi tijari ka je ka tambayi malamai su gaya maka yadda ake lafi da wazifa da zikirin juma'a mune maka wannan
saboda mutanen maska mutanen jeso suna roƙon addu'a a gare ka To da kyau.
idan Allah ya kawo su gida la- nan Allah mai da su gida lafiya Allah Kuma- ne da su gida lafiya kuma Allah biya musu bukatun su Amin.
ko waɗanne mutane sun fi kowa sanin bukatun da ya damu garin su da jama'ar su Amin.
muna roƙa mutanen maska da mutanen getso Allah biya musu bukatun su abinda suke nema Allah ya ba su Amin.
abinda suke tsoro Allah ya kiyaye su musamman mutanen getso muna jin ana maganar ruwa a cikin rediyo Allah ya ba su har ya ishe su da sauran bukatun su duk gaba ki daya.
ɗaya tambaya guda ɗaya muke so mu karanta domin lokaci ya gure Mm.
mutum ne noma Eh.
ya samu masara buhu bakwai Mm.
ya samu dawa buhu uku Eh.
ya zama buhu goma kenan to anan ya fi da zakkan buhu ɗaya ko kuwa inda ba ya ne Wato masara ta buhu bakwai ta isa zakka amma dawa ba ta isa zakka ba.
yamma masu sa tambayoyi sai ku ya guri Allah ya kai mu gobe Alhamdulillah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin nasara masu kin Najeriya Allah ya karya su masu kin musulunci Allah ya karya su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya sa addinin mu ya bunƙasa kasar mu da bunƙasa albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والقادم لما سبق نافع لك ولك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الحمد لله السلام عليكم Thank you.